نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukin sarki malicin samai da kasai tsira da mincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ibn Abdullah a yau kwanan wata 11 ga watan Rabi'u Sani shekara ta 1444 Hijriya wanda ya dace da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a lissafin turawa da cimakon allah zan tashi a kan darasi na ɗari da ashirin da hudu a cikin albarka a muktasar zarin ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda idan yan uwa za su iya tunawa muna kan fasali ga wadda aka karɓo makka ita ma yaƙi aka je aka yi fato makka aka karbe ta me yasa annabi ya rarraba waɗancan garuruka amma maka ba a raba ta ba shine mahallin ainihin wato tattaunawa da um, wani zai ce to ita khaibar me yasa aka raba ta gida biyu rabi ya raba wa mutane rabi kuma ya bashi me yasa shine mala yace mana anan wa azala nisfa khaybara liman nazala bihi min al-fudi wal umuri wa nawa'ib an-nas garin gaba ɗaya ya dawo hannun musulmi gonaki ne da arziki da yake ci rabi kuma ya bashi baki da kuma dole suna buƙatar kuɗi da kuma masifu da bala'i da talauci da rashi da yake iya faɗawa kan musulmi sai annabi yake amfani da wannan kuɗi ko wannan kadara na rabin ita khaibar yana biyan bukatar musulmi da rabuwa a nan a
kasuwanci ya yi kyau noma ya yi kyau sai da gudu da zirga-zirga da hanyar hada-hada ta kasuwar kuɗi da juya kuɗi ya yi kyau ya inganta ga al'umma wannan hakki ne gwamnati da yawa kuma da kuma tsare musu addinin su kada a bari abin da zai zai lalata ko ya gurɓata musu addinin su duk wani shugaba da ya daga hannu ya ce shi ne yana so ku zaɓe shi to ya kamata a koya masa waɗannan harkoki ya san da su idan zai iya ya ɗauka inda zai iya ba ya kauce ya ba da wanda zai yi kuma duk wanda yake haƙoƙi yake nema nan gaba zai zama shugaban mutane tun daga shugaban ƙasa har kan zuwa ya kamata kafin su shiga ofisoshinsu na mulki da jiya kujera a koya musu wannan nauyin in ko mutum bai wannan ba wallahi wallahi sai Allah ta bai shi ko yanzu ba zai iya tambayar shi wanda zai iya tsira shi wanda mulkin sa da isarsa to akwai mutuwa ko kawai shi yasa kun ga da aka je yaki da aka samu ganima a kai rabin shi annabi ya raba mutane rabin kuma ya ajiye don biyan bukatun mutane حتى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن بالله واليوم الآخر بعد التصويت وده إيماني بغانا كالشيء فليكرم بيته يجب مباطلة يجب مباطلة دين نعم ولا بشدوك أقوى إليه وأقوى شيء واجب لي لو كنت شدوك أقوى إليه شبوه هذا لو تقصى يزمينا لو تقول على سمسنا لأجي باشي wani masu lafiyarsa da harkar kasuwancin ta da zunabin gaba da duk abin da ne wannan ba in ana magana musulunci ke in kuma duk ce ake da kaga ta da ce ma in dai ana so a musulunci a mutu a shiga aljanna to dole sai an kula da waɗannan abubuwa da kuma al'amuran mutane da sauran da su duba ta iya tasowa kamar ambaliyar ruwa za ta yi wasiri da mutane ba da wani ta kula ta gyara musu kamar annoba ta ciwuka na mutuwa manyan wani mutane ko a tattare su ta mutuwa ko talaka su ta mutuwa ko ciwo da zai ta kashe mutane to ya kamata a gaya za a tsare wannan ciwon da ya ɗauka har gobara wani na ciwon da suke zuwa mutane ba amma da gobara ta gobara babbar kasuwa ta ƙone ko wani guri da ake hada-hada da ƙone wani shi ma dole ne sai an kula da shi kuma bin su shi gaba ne sai shi akwai hakkin al'umma a kan shi don dole su ya kare musu wannan abubuwa dole dole ne kuma wajibi to amma manzo Allah bai zama maka wani ya mishin zama wato damuwa da sabani domin hikimar da ta sa annabi يا رب بني قريظة يا رب بني النبي يا رب خيبر وما مكتكما يبتع ولما صلاة ita madina daman da ƙwa'ani aka buɗe ta kawai madina ba ke ba wani abu ba ke ba wani wahala ba ko ci mutane ba ba wanda ya ce da wani mutane kawai su musa ɗin da umaru da sallah da umartu annabi ya tura su da jini مصطفى يتذكر القرآن نفسه إذا بلا إيمان إذا تأكل عليكم القرآن لكم مثلا مدينة لقد نسمه القرآن إذا تشين قوي كرم القرآن كوشي فلا مانع لكن يا تلو لا كرم يسر القرآن والسنة كما تشاء الله أكبر الله أكبر واستقمت علوها واستقميها ولا تدرك نفسه أنه إلى مكة نعم sai ya ce to ku zama kai ku zauna da Allah ku gan shi ku shi kuma suna cikin da suna cikin labarin da suna so su gan shi na yake wanda ya aiko ka daga daga mana addinin ba kasan kai mu wani mu gan shi yana ce ai zai zo zai zo shi kai bari zai zo shi ne ya ɗauke su ya kai su da ya suke wa da Allah baya su da annabi ya ce wannan shi ne annabi da ke kwarai koya musu yana ta koya musu sai da suka gama zamansu adadin kwanaki suka ce za su koma suka kama hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu goma ta arziki ya mutunta su suka koma waɗannan mutanen da suka taho daga Madina suka zo Makka din nan malam su ne tubalin farko na musulunci a madina da haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kwata-kwata bai samu wata damuwa a madina ba shimfiɗa ce kawai aka yi mai kai shi da zuwa aka yi ana ta taryansa kwanaki ba kafin ya zo ana ta fita wajen gari kai ba ma musulmi kaɗai ba har da yahudawa sai ya ji a hau dutse ana leƙowa ko za a ga alamar a ga alamar mai tahowa yana tahowa annabi yana tahowa ana ta taransa in dare yayi sai a koma in gari ya waye a sake dawowa har waɗanda ba musulmi ba Allahu akbar me ya ja wannan saboda shimfiɗa da annabi ya samu a ina a madina ta wannan karatun ƙur'ani da karantar da musulunci da musa ibn umair ya je ya kai a wannan gari mai albarka garin madina shi za har yau har gobe kana dira a madina za ka san cewa garin annabi ne wallahi motocin garin ma daban ne dirinsu ba hayaniya ti ti ti mazo gafarawa babu wallahi mala albarkacin annabi nutsuwa shiru zaka ci za ga mota ta fi ɗari a gabanka amma wallahi ko hon ba ka ji ana yi ba wallahi kuma haka automatically abin yake in ga mutane suna tafiya kuma cikin nutsuwa za ga akwai cinkoso amma ba hayaniya wani tura wannan wani banka je wannan a'a albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a wannan gari Allah ka kai mu Madina amin shikenan to yanzu za mu shiga sabanin malamai za a ba da ansa me yasa annabi bai tunda makka da yaƙi aka shiga in mun ɗauki ra'ayin da yaƙi aka shiga ɗin to ya bi a raba ta ba madina dai ba sai kun tambaya ba damu mun gaya muku ya aka shiga madina lam zaman lafiya qur'ani aka yi ta karanta suka karba da ya zo ma kokawa ma aka yi ta yi ana cewa ina za ka zauna amma sabanin sauran garuruka kuma sai da aka fafata da ƙarfin tuwo annabi ya buɗe ya shiga alayhi salatu wassalam faƙalar ta'ifatun li'annaha darun nusuki wasu malaman suka ce abin da ya sa ba a raba makka ba saboda ita makka darun nusuki ce an ce darun nusuki wato gida ne na bauta Allah ai makka daman kowa da kowa ma ba yana tafiya ya je bauta Allah ba ha kowa yana zuwa ya sallah kowa yana zuwa ya umra kowa yana zuwa ya hajji kowa yana zuwa eh abinda ake so a ce da kai gidan bauta ne na dukkan al'ummar musulmi gaba daya idan aka zo aka kassama ta aka raba kowa ya yanki na su yi rike to in baki suka zo za su yi umra za su yi aikin hajji waya za su yi Allah sa kuna ganewa hikimar da ta sa manzon Allah bai rarraba maka aka kassama ta ba ta zama mallakan wani da wani wani ba ni da kai yanzu muka zo umra ko aikin hajji in ba gurin musulunci bane na gaba daya na musulmi bane in ba da haƙi akai na isan zo sai su rufe kofar sai bara a zo ba to wannan shi yasa manzon Allah bai raba ba ai kun ga amsar ta kai ko bi annaha darun nusuki fa hiya waqfun min Allah ta'ala ala ibadihi wannan waqafi ne Allah waqafi ne Allah ya bayar wa bayinsa me waqafi wani abu da kowa ya zo ya amfane cimoriya yanzu wannan masallacin wannan masallacin na iya sunna a nan kano wakafi ne mai wakafi na kowa ne da kowa ya zo ya sallah ko wani ya mutu ba za a zo a ce ai na wani ne magadansa za su rabe shi ba kawai na haka za mu yi ta ibada har mu mutu mu tabo mu bashi ƴaƴanmu da jikokinmu su zo su tafi nan to ita ma maka haka take wakafi ne Allah ya bayar wa musulmi da baki da fari da dogo da gajere da babba da karami da mata da miji da waye da waye da kowa da kowa ila qiyamis sa'a tun da Allah ya farlanta aikin hajji ake lokacin annabi Ibrahim ba a daina yi ba har yau sai lokacin corona da suka hana mu zuwa da kuma yan wasu lokuta da tarihi musulunci ya tabbatar an nan samu wasu yan matsaloli kadan kenan waqfun ne min Allah wannan waqafi ne daga Allah ga bayin Allah wahum fiha sawa malamai suka ce musulmi daidai suke a ina akan makka kowa yana da haƙƙi ya je ibada gidan kowa ne gidan musulmi ne shi yasa ba wanda zai je musulmi kawai in dai zaka shiga kawai musulmi ne kai ba wanda zai ce ma dan me yasa ka zo saboda garin ku ne to Allah ne ya ba da shi wakafi ko yawwa um wa qala ta'ifa wasu mutane ko cikin malamai suka ce الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها شي إمام معنى شي شغبا أم باشي داما أم كما باشي زابي duk wani jagora duk wani shugaba a wancan lokaci an ba shi dama an ba shi zaɓi ko ya raba ta ko ya ƙi rabawa ma'ana kamar ita makka hukuncinta daban ne da sauran garurruka duk da an je an buɗe ta unwatan da ƙarfin tuwo da yaƙi to amma liman shugaba yana da iko yana da daman ko ya raba ta ko ya ƙiya raba da haka manzan Allah sai ya zaɓi mai ba zai raba ba to kaga ba wani tashi hankali a ciki ya ce lifi'ili sallallahu alaihi wasallam saboda abin da annabi ya yi kalu suka ce wal ardu la tadkhulu fil ghanaimi al ma'mur bi qismatiha bal al ghanaimu hiya al hayawan wal manqul ai kasa kasa bata cikin ganimar da ake rabawa kamar yaya fili fegi baya cikin ganimar da ake rabawa da aka ce a raba ana da ya raba dabbobi ana raba dukkan almanqul wani abin da ake iya ɗaukansa a tafi da shi kuɗi dukiya riga kaya wannan shine ake rabawa amma yaya za a zo a raba ƙasa haka ba za ta rabu ba dan ka je garin can ka buɗe shi ka karɓe shi ai ƙasa kam tana nan a wurin tunda kuma ai tafiya za ku yi kuma yaƙan ai tafiya za ku yi ku bar gurin da haka kwata-kwata ma daman annabi ma sallallahu alaihi wasallama da bai raba makka ba to dama ya nuna mana ƙasa ba ta cikin abin da za a mai za a raba ta a kyakketa ta amma kuɗi za a iya raba kuɗi dabbobi za a iya raba dabbobi a matsayin wato ganima saboda Allah tabaraka wata'ala bai halatta wato ainihin wato a ganima ba ga wata al'umma ba in ba wannan al'umma ba ba wata al'umma da Allah ya bata daman ta ci ganima ma sai al'umma na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi duk sauran al'ummomi ai sun je yaki sauran al'ummomi sun je me sun je yaki da annabawan su amma abu mamaki duk abin da suka ganimanto duk abin da suka ribanto idan sun zo ma araba sai a ce a tara dukiyar da arzikin gaba daya a wuri guda sai Allah ya turo wata wuta sai ta cinye abin gaba daya wannan alamar Allah ya yarda da wannan yaƙi da aka je kenan idan wuta bata zo ta cinye wannan ganima ba to akwai matsala a yaƙin akwai damuwa manzo Allah ya ce wa uhillat lil ghanaim an halatta mun ghanaim ganima duka wa lam tahilla li ahadin qablana ganima bata taba halatta ga wani ba kafin mu ganima da kuke je ana rabawa babu wata al'umma da ta ci moriyar ganima sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran al'ummomi gaba ɗaya ba sa karɓar gani ba kamar taimama mu kaɗai muke wannan alwala daga alamar ba ni sunan shi alamar al'umma a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam ran tashin kiyama da alwala ake gane su kamar yin sallah a masallaci da kuma wajen masallaci duk al'ummomi da suka gabata gaba ɗaya ba wanda ya isa ya sallah in ba wurin da aka kewaye aka gina shi sunan masallaci ba amma mu manzo Allah da yazo yace an ba mu bonus wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya mun masallaci ƙasa ta zama masallaci ƙasa ta zama wurin sallah ko ina fa ayyuma rajulin min ummati adarkatu salah kowane mutum cikin al'ummata da sallah ta riske shi to kawai ya je sallarsa a ko ina yanzu kaga shi yasa kana cikin tafiya idan sallah ta kama ka kana cikin tafiya a bus ko a luxurious bus sai ka tsaya a daji sai a kira sallah kai ku sallah idan sauran al'ummomi ne ba isa ba sai an je masallaci ba a sallah ko ina sai a masallaci to akwai wasu mana specifications akwai peculiarities na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda daban ne da sauran al'ummomi kuma duka wannan malam ka san me darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita muke ci sauran al'ummomi idan mutum najasa ta zuba a jikin jikinsa haka fitsari ya daga anan to ba sai dai a sa wuka ko abin yankewa a yanki shine sakamakon ka nan gaba ka sake barin najasa ta zuba a jikin rigar a jikin ainihin su- a- a- a- fatarka amma mu me ake ruwa sannan kuma ƙasa taimama Allah ya halatta mana abinda ruwa zai yi ƙasa ma za ta yi wanda sauran al'ummomi a'a yanzu idan ba ruwa kawai za ka iya zuwa bugawa kai taimama kuma taimaman nan ta ɗauke maka abin da sallah za ta ɗau- eh, alwala za ta ɗauke maka wannan duka albarkacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama idan sun zo sun yi yaƙi ga duke sun karba a wajen kafirai maimakon su rarraba a gida su tafi su ƙara ƙarfi sai Allah ya ce a a sa wuta a ƙone na kayan kafirai ne mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai Allah ya ce ka zo ka raba wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ku sani abinda kuka ganimanta kuka samu ganima na ko menene shi a yaki to Allah yana da humusi 1 over 5 da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallam da dangin annabi da sauransu shi yasa idan an je yaki duka duk abin da aka samu sai a raba shi daya bisa biyar sai a kasa shi kashi biyar to daya bisa biyar din nan to wannan a baitul mali ake sawa wato bankin musulunci wato taskar gwamnati to a nan annabi yake ci yake sha larurorin gidansa da bukatunsa don wani zai tambaya cewa to ina shagon annabi ina kasuwarsa ina kaza ɗinsa da ya yi kasuwanci tabbas da na khadija da ya yi kiwo wa mutanen makka daga baya kuma da aka zo musulunci ya samu ƙarfi aka yi ta fita yaƙi to abinda annabi ke ci ya sha a gidansa na larurar rayuwarsa gaba ɗaya a cikin wannan humus ɗin ne sai allah ya mutunta shi ba wani wanda zai zo ya ce yau shi ya ciyar da annaba gidansa yaƙi aka je abin da aka samu ko an rarraba muku kun karɓi naku one over four ɗin nan wannan wannan ɗaya wato hudun nan gaba ɗaya kashi hudun nan duk za a raba muku shi kuma one over five ɗayan nan shi za a ajiye da shi zai ta amfani shi ya ta taimakawa baƙi ya taimakawa gajiyayyu ya ba wanda yake neman sadaka ya ba duka shi fa manzan Allah a lokacin fa shi kaɗai fa shine gwamnatin idan mara lafiya ya zo shi yake taimakonsa idan wani bai da abin da zai ci shi yake bashi idan wani bai da sutura shi yake ba shi in ma da lafiya shi yake ɗaukar nauyi komai akan shi yake shi sa nan da nan shekaru 60 da wani abu sai farfara ta fara bulbulo masa to haka ake son shugaba ya zama mai tausayi shugaba ya zama mai jin kai shugaba ya zama mai jin kira mai bayarwa mai taimakawa ba mutum ya zo ya zauna akan kujera kurin ba abin da ya iya amman da sata ba kayi asara kai baka taimaki mutane ba ka sace musu sata sata sata sata kamar gafiyoyi ku ta diban kudin mutane ni ba da kai nake ba in kuma ka tsargu wallahi da kai nake ka san ana magana sata ba sa so sai ransu ya ɓaci to a daina yi mana a daina yi wallahi al'azimu shugabanninmu suna da bukata a rika karanta musu tsarin shugabanci na musulunci ko sa dan samu ɗanɗanon rahamar Allah idan sun mutu wallahi wajibi ne malamai wallahi a karantar da su a gaya musu ai ta bayani kana a ɓoye a faɗi gaskiya ga yadda tsarin shugabanci yake a musulunci mutane su sani ba mutum ya zo yana hankoro ko da bala'i sai ya ci ba ana nan ana shiri wanda za a kashe za a kashe su wanda za a danne za a danne su wanda za a yi bala'i za a yi hawa dai sai an hau wanda yake niman ya taimaki mutane zai yi wannan abin tsabar kishin ya taimaka mutane ne ce sai ya hau dole sai ya yi dole za a kashe na kashewa za a yi abin da za a yi duk wanda ya tsaya a hanya za a kawar da shi la wallahi Allah ya mu gani daka um, da ƙasa a wannan da dabbobi da dukiya da sauran kayayyaki su ne ake rabawa kuma li'anna Allah lam yahilla min lighairi hadhihi al-umma na fada A- a- Allah ya halatta musu diyar al-kuffar wa ardahum gidajen kafirai da ainihin wato ƙasar su kamar yadda Allah ya ce fi diyari fir'auna wa qaumihi wa ardihim dangane da gidaje na mutanen fir'auna da gonakinsu wa aurasna bani isra'ila wa aurasnaha bani isra'il a cikin suratul shu'ara muka gadar da su ga ainihin wato banu isra'ila mutane annabi musa kenan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wato qassama wa taraka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qassama qassama rabawa qasama rantsuwa an gane akwai bambanci qassama yuqassimu taqsim shi wannan rabawa kenan akwai kuma qasama qasama yuqsimu wannan ana nufin rantsuwa kenan aqsama yuqsimu rantsuwa wannan kuma qassama ta rabawa wa umar lam yuqassim to annabi sallallahu alaihi wasallam qassama a wani wurin ya raba a wani wurin bai raba ba yanzu in nace muku a ina annabi ya raba ina za ku ce mu ina da ina ya raba banu quraiza banu nazir khaybar wa taraka ya kuma bari bai raba ba a wani gurin ina makka da kuma wani bangare na khaybar to shi kuma umar da yazo fa wa umar lam yuqassim sayyidina umar ibn al-khattab shi ma da yazo sai ce ba zan raba ba ya za a yi yace haraji za a rinka biya bal da raba alaiha harajan mustamirran lil muqatilati ya sanya haraji da za a rinka biya ga ainihin wato waɗanda suka je suka yayi um, wannan kaɗan kenan daga cikin maganganun malamai Allah ya musu rahama um, akwai wasu hukunce-hukunce da suka shafi garin makka da malamai suka faɗa shin a filaye na makka za a sai da su ko ba za a sai da su ba sannan a ba da su haya kamar filaye da gidaje wanda ma gida ka iya cewa wani ya sa kudinsa ya gina amma ka ce filaye da wurarensu za a iya ba da haya kuma a siyar wasu suka ce a a in dai makka ne wurin Allah ne gaba daya ai mun faɗa ɗazu waƙafi ne Allah ya barwa musulmi ko to a wannan ra'ayi wasu malamai kar ku yi mamaki a cikin karatu ku ga akwai wanda suka ce bai halatta ba a sayar da ƙasa ta makka saboda waƙafi ce Allah ya bayar ga musulmi daga cikinsu akwai wanda suka ce a'a al'amura fa suna canjawa rayuwa tana da tsawo abubuwa suna canjawa suka ce ya halatta a yanka fili a makka a siyar kamar yadda a hake yi a yanzu ana yanka wuri ana siyarwa saboda al'amura sun canja ba irin yadda abubuwa suke a da ba duniya ta yi faɗi kuma al'amura lissafinsu ya canja wasu kuma suka ce a sayar amma kada a bada haya a sayar amma kar a bada haya imamu shafi'i ya ce duk ma wannan magana fa da ake ita makan nan ma fa da sulhu ma aka buɗe ta fa ba da yaƙi ba in ji imamu ashafi shi kuma ga inda ya tafi gaba ɗaya kenan wata magana da ya ce da da ƙarfin tuwo da yaƙi aka buɗe ta ita makka to ina tabbatar muku da kuma makka ta zama ganima an rabe ta tun da kuka ga annabi bai raba makka ba to yana nuna da sulhu aka bude ta in jiwa imamu shafi ya ce don sunna wato ka'ida a rayuwa ita ce duk inda aka je yaƙi in ji shi da faɗa imamu shafi in dai da yaƙi aka bude shi da ƙarfin tuwo to ya kamata a raba abin da aka samu na ganima a shi imamu shafi'i yana ganin ba laifi a saka makka a kasuwa ma'ana gidajen makka da ƙasa ta makka a filaye kenan yake nufi wato da gidaje a sayar da su in za a sayar mai saya ya saya ya mallaka ya yi hotel ya mallaka ya gidan zama ya mallaka ya kasuwanci kuma ya halatta a bada haya in ji imamu shafi dalili shine ya ce duk abin da ya zama mallakar mutum ai ba za a ce ba zai sayar ba in dai har ya halatta wani ya mallaki wani wuri a makka to ya ku halatta ya sayar da wannan wuri sannan kuma in dai har ya halatta a ci gado ana cin gadon wuri ƙasa a makka to kuma ai ba laifi za a iya sayarwa za a ci gado za a sayar kuma za a ba da kyauta ya ce ai Allah kansa da ya zo ya ce ƙasar ta mutanen ne adafa ha ilaihim ko adafa mulka ha ilaihim Allah ya danganta mallakar ƙasar makkan da wurare na makka ga mutanen makka tunda nasu ne ai shikenan ba wani maganan ba tattauna za a sai da wurin makka ko ba za a sayar ba kuma ya ce ya tabbata ga sayyidina umar nan ya sayi wata gona a wajen sufwan ibn umayya da ba a sayarwa umar ya je ya saya wannan dalili ne na imamu shafi ya ce umar ya je ya sayi wuri a makka a wurin sufwan ibn umayya da haka ya halatta kuma an sayar da gidan annabi karewa ma gidan manzan Allah na makka wallahi ce fanar da shi aka aka sai da shi aqilu ya sai da shi wata rana aka tambayi manzan Allah aka ce ya rasulullah idan ka je makka kam wai a ina zaka sauka yace wa hal taraka lana aqilun min riba'in ko min durin yo aqilu dan uwan aliyu kenan yo aqilu ya bar mana wani wuri ne ai ya je ya sayar aqilu ne ya je ya sayar shi kuma aqilu ga da yayi yawa da ya gada ya ga kawai bari ya kai kasuwa ya sayar da gidan kawai abinsa ya karbi kudinsa imamu shafi ya ce da bai halatta a sayar ba a sayar da gidan annabin ma gaba daya kaga wannan yana nuna ya halatta to um, da yawa an samu hadisai kuma da suka saba wannan ra'ayi na imamu shafi'i na cewa an buɗe makka da sulhu hadisai ingantattu masu tarin yawa sun zo sun tabbatar da cewa gaskiya fa da ƙarfin tuwo aka buɗe maka aka shiga fato maka nan da aka je da kimtsi aka je da shiri kafiran nan fa ba da zaman lafiya suka ba da ita ba to idan har ya tabbata a haka ɗin tunda hadisai sun zo ingantattu to yaya waɗannan malaman za su iya ba da amsa tunda duk gurin da aka buɗe shi da yaƙi aka buɗe shi da ƙarfi me hukuncinsa ganima to su malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi to me yasa annabi to bai raba maka ba wannan shine me yasa bai raba maka ba na farko suka ce ai an fada aka ce la anna darun nusuk abu ne dalili sananne makka tana da wani specification tana da wani miza ma'ana daban ce saboda gari ne na ibada yaya annabi zai rarraba ta gaba daya in wani ya zo ya yanki bangaren ka'aba ma ya ce nasa ne fa ya ce ba za a bi ta gurin ba ba kaga akwai damuwa to shi yasa annabi bai raba ta ba kuma mahallu ibada ne wuri ne na ibada wanda kowa ya riga ya sani da haka wakafi ne ga musulmi ga baki daya sannan abu na biyu suka ce ai ita makka tana da hukuncin cewa liman na yi bayani ɗazu shugaba yana da daman ko ya raba ko kada ya raba da haka annabi ganin damansa ne yake ya raba kamar yadda ya raba wasu wuraren wasu kuma gurin bai raba ba da haka babu wani damuwa a ciki me na tada jijiyar wuya akai wannabi sallallahu alaihi wasallama qassama khaybara wa lam yuqassim makka annabi ya raba makka a ya raba khaybar bai raba makka ba wannan ya nuna mana halaccin haka ga umar ibn al-khattab shi ma da yazo ya kiya raba ya kiya raba yawa kawai ya bas ya batta a yanda take shi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an so idan yan wasu na fahimta a takeicen takeicewa wannan shine kadan daga cikin maganganun malamai a dangane da hukuncin wato garin Makka ga malam ya karasa yace fa hada ma'ana waqfiha wato laysa ma'anahu al-waqfa alladhi yamna'u min naqli al-mulki yace wannan shine ma'anar waqafi din da aka ce ba ana nufin waqafi ne an hana a mallaka ba naqlul mulki ɗauke mallakar abu daga hannun wannan zuwa hannun wannan yanzu wannan wayar tawa ce wannan wayar hiya wato milkan li mallaka ta ce naƙalul mulki shine ana iya naƙala wannan mallakar ta koma hannun nafi'u ta koma hannun kamilu ta koma hannun rabi'u naƙalul mulki ta yaya idan ya bani kuɗi badil in ya bani canjin ma'ana maimakon wannan wayar in ya ban kuɗi sai in karɓi kuɗi sai in ba da kaya trade by barter ken an gane yawwa ashe ana iya yin naqlul mulki a makka naqalin mallaka wani ya mallaka kaza ya koma gurin wani wannan a shari'a halal ne wannan hula ta ce ina son naqlul mulki mallakar ta da dawo hannunka ba ni dubu ashirin sai ka karɓi mulkinta daga nan in na sa ta a kaina ka iya kaina a kama ne saboda la'annal mulka intaqala min yadi ko min indi ya tashi daga hannuna ya koma ilaika zuwa gare ka kuma damu wannan shine kasuwanci din ai naqlul mulk yanzu wannan ai mallakar wani bature ne mai kamfanin da yi shi ko amma aka yi nakalin mulki wani dan kasuwa ya kai kudi aka bashi dozin dozin din sa kaga an yi nakalin mulki daga gare shi zuwa garin mai kudin shi ma mai kudin ai mallakar sa ne da ya zuba su a sito kafin ya raba a kasuwa ya siyar yan kasuwa suka zo suka sara ya zama mallakar su sai aka dade yin nakalin mulki ma'ana ni na zo na bada kudi na 1500 na baka ka karbi takarda ka bani wannan karfa wanda da ka sa hannu kya zaka yaga ta wannan ko ba zai yagu ba amma shari'a ta yadda cewa an yi naƙalul mulki an ɗauke wannan daga hannun wancan zuwa wancan shine ma'anar naƙalul mulki ko da za ku shiga cikin littafin fiqihu za ku ji ana maganar naƙalul mulki to naƙalul mulki sai da kuɗi a'a naƙalul mulki yana iya yiwa bil irsi ta hanyar gado naƙalul mulki yana iya yiwa bil hibati ta hanyar kyauta naƙalul mulki yana iya zuwa bil bai'i ta hanyar bayarwa to akwai wani nakalul mulki kuma da yake iya faruwa ana iya mallakan wani abu bayan waɗannan abubuwa guda uku tambaya nake barin sharuwa kafin ku tuno a shari'a ana iya mallakan abu bayan waɗannan abubuwan guda uku ku tuna fa ai na ce gado dan dan na riga ka ana ɗauke mallakar abu ne daga can zuwa can ta hanyar abubuwa guda nawa guda uku ko dai gado ko dai kyauta ko dai saya ko kuma me na'am ban ba bashi to bashi jingina yanzu idan mutum ya karbi bashin wannan abin mallakar tana hannunwa mallakar kayan mallakarsa ce bayan ya gama biyan kuɗi ko? yawwa to kaga mulkin bai na kalu ba saboda idan an ga dama za a iya irja'in mulkin saboda bai biya ba jingina fa jingina kai ma cewa kai jingina to haya kai in aka ba da wannan fatawar za ka sani rikici da 'yan haya da masu gidan haya garin nan kaji wai wani yana cewa wai haya wai na kalin mulki ne kenan duk gidan da ka karba haya ya zama naka za a baka notice wallahi gobe goben nan ajiya kai kana ku tare da mu kana ma gane me muke faɗa kaga wa yake da mata ina mai mata kai na san kayan aure daga hannunka daga ka gaya mun za ka yi aure daga hannunka mai mata ne ka yawwa matarka matarka ce ko yawwa to ya aka yi ya mallaki matarsa to kun cinye shi kenan to karfa ku ce sadaki sayan mata kuke da shi ku zo ku sa ni rikici da yan women right yan yancin mata to waɗannan su ne abubuwa shahararru sanannu a shari'a na naƙalul mulki an gane wannan ko to mu ci gaba malam yake cewa bal ya juzu bai uha kama huwa amalul ummati ya halatta a cinikin su kamar yadda al'umma ta aikata wa kad ajma'u ala annaha turasu kuma mutane sun yi ijma'i cewa ana iya gadan kasar makka wa nasu ahmad ala jawazi ja'aliha sadaqan imam ahmad ya nasanta cewa abubuwa na makka da aka samu ayyukan su a matsayin wato sadaq wal waqfu ko kuma waqafi inna mamtana'a bai'ahu lima fi zalika min ibtali haqqil butuni al mawquf alayhim wai an hana a sayar ne shi a fahimtar sa ra'ayin su kenan Imam Ahmad rahimahullah saboda akwai gidaje ko kabilu da aka babbasu aka mallaka musu aka basu waqafi to in an ce a sayar kaga shi waqafi ba a sayar da shi ai والمقاتلة حقهم في خراج الأرض da kuma mayaka da Umar ya ce a ba su hakinsu in an cire haraji in an sayar ka gani a yace bai yi ba fala ya tsulu bilbai haka din ba zai ɓaci ba bilbai'i ta hanyar wato sayarwa wa nadhiruhu bai'u raqabatil mukatabi makamancin wannan shine in baka gane ba yanzu bawa mukatabi kamar ya bawa mukatabi bawa ne asalinsa bawa amma sai ake so a yanta shi sai aka ɗora masa wani kuɗi an gane aka ce ya biya wannan kuɗi sai ya biya sai ya zama cikakken ɗa wa qad aqada fihi sababul hurriyyati bil kitabati ai ana yi masa mukataba ana dora masa wannan hakki na kuɗi da zai biya shikenan ya samu sababin samun yanci shine al hurriya fa innahu yantaqilu ila al mushtari mukataban kama kana inda al bai zai tashi zuwa ga wanda ya siya wana wanda ya bada kuɗi kenan a matsayin mukatabi kamar yadda da ya zama indal bai'i wato a wajen sayarwa abinda yake so wato ya nuna mana shine sabani da maganganun malamai dangane da hukuncin gidaje da wurare na garin makka ja'izi halattaccen abu shine ya halatta a sayar kuma ya halatta a ainihin wato mallakawa wani duk da cewa ita ƙasar makka Allah ne tabaraka wa ta'ala ya sanya ta zama wakafi ga ainihin wato musulmi amma baya nuna cewa akwai wato naqlul mulkiyya idan wani ya sayi garin makka shine nan inda mala yake cewa fala yabtulu bil bai'i mallakar nan ta wakafi da Allah ya bawa musulmi ya ce makka waƙafi ce ga musulmin duniya don wani ya zo ya sayi wani wuri a makka ko na baya nuna cewa musulmi ba zai je ya amfana da garin makka ta hanyar wato yin ibada ba da sauransu wannan kenan wa mana'a malice wa mana'a min iqamatil muslimi bainal mushrikina idza qadara ko qadara ala al-hijrati wanda Allah ya ya yi bayani a cikin hadisai ingantattu masu yawan gaske wanda ba za mu iya faɗansu gaba ɗaya ba hukunci na biyu ko matsala ta biyu shine hukuncin musulmi ya zauna a cikin mushrikai jama'a akwai kafiri in an ce to in an ce kafiri wato mutumin da baya bautan gunki kuma baya bautan Allah shi kafiri ne in an ce mushiriki mutumin da baya bautar Allah kuma yana bautar wani Allah mushiriki shi yana da sifa guda biyu sifar kafirci duk mushiriki kafiri ne amma ba duk kafiri ne mushiriki ba kun gane in an ce mushrik mai kafiri mai bauta wa gunki yanzu kun ga a cikin kafirai akwai wanda zaga a falansa akwai gunki a cikin kafirai ko a garin nan akwai masu bautan rana gunkinsu ne gobe gobe ɗin nan rana tana fitowa za su je wani dutse a banfai je su tsaya suna taron rana ta fito in za ta faɗi a lokacin suke bauta sai su je su zauna lokacin da rana take faɗuwa na lokacin suke mata bauta kai kana asuba kana azhar kana la'asar kana magariba kana isha'i su kuma bautar su daidai fitowar rana suna gudun suna hangota su ta bauta mata daidai za ta faɗi sai su raka ta haka nan mushrikai ne da masu bauta wa gunki masu kiran wani Allah masu bautar dutse masu bautar itace wannan mushrikai ne wata rana mun je wa'azi na maguzawa shekarun baya a ƙauyen Sumaila wasu ƙauyuka a cikin ƙauyen Sumaila mun je muna wa'azi muna wa'azi sai wani cikin maguzawan sai muna magana muna ce Allah ne ke bada ruwa yace kai yaro kai dai ka gama karatunka yace ruwa ka ga mai bamu ruwa nan ya nuna mana wani dutse ina irin dutsen nika din nan dan wanda ake dora dutsen nika akan sa me sunansa dutsen nika na ƙasa wanda ake murzawa me sunan na saman kai magogi ko fa a Kano kuke da Allah magurji a'a ba dan bida ba kai kuma dan bida dan bida ake ce mai dan bida ba na wannan bane a Kano fa muke ya musulmi a jama'a ni na san sunansa a'a dutsen nika biyu ne malam kirma akwai katon da yake shimfiɗe ko to na saman wanda ake haka haka din magurji eh magogi Allah sa sakwata su ji wallahi la ila wani ku duba mana cikin yan facebook din na wanda ya sani ya turo mana da Allah to wannan magurjin ko magogin abin da ake nikan da shi ɗan ba uwar ba eh ɗan ƙaya kaga fa muna faɗa duniya tana ji kakka faɗa abin da ba haka bane ka sa mu ji kunya muna fatan wani sati wani zai turo mana ya tambaya mana da Allah sunan shi dan wannan duka maka ne ni dai ina jin a jikina na san sunan wannan abun kawai na manta ne to irin wannan mala ya nuna mun yace kaga wannan yace shine yake bamu ruwa shi yake bamu kaza yake bamu kaza yace da mun rasa ruwa da mun je mun watsa masa giya burkutu muka masa kirari yace haka muka gaje shi a ƙasan nan gaba ɗaya yace yace mu nan tun lokacin sardauna muna kan addinin mu zaka zo kana mana bayani kaza kaza yanzu haka ina ban sani ba ko ya mutu ko yana nan masu zuwa wa'azuka cikin ƙauyukan Sumailan nan za su iya tunawa shi suke bautawa da haka duk sashi bukata ba ruwan sama shi suke kira kaga wannan mushrikai ne suna bautawa wani ba Allah ba da wanda suke bautawa itace da wanda yake zuwa gindin kabari idan ya shiga bukata da larura ya roki kabari kaga shi ma wannan mushriki ne ba Allah yake kira ba to wannan mushriki kafiri akwai kuma kafiri shi baya wancan arne ina fata ana fahimta duk da shi ma mushrikin kafiri ne to wannan yana da kyau ku kula a rabe-raben su kansu waɗanda ainihin wato ba sa sallah ɗin to manzo Allah sassan ya faɗa a cikin hadisi ya ce ana bari'un min kulli muslimin ya ƙimu bai na azhuril mushrikina ni na barranta ga dukkan wani musulmi da zai je ya zauna tsundum a cikin kafirai mushrikai aka ce ya rasulallahi lima wai saboda me ba a so musulmi ya je ya zauna a cikin kafirai mushrikai قال لا ترى نارهما yace ai wutar su bata haduwa mana ba a ga maciji wasu malamai suka ce saboda Allah ya bambanta tsakanin darul islami da darul kufri gidan musulunci daban gidan kafirci daban ina fata ana fahimta wasu suka ce wannan yana nuna cewa bai halatta ba musulmi ya zauna a cikin kafirai in ba da larura ba ba da bukata ba haka kurin mutum ya tashi je zauna ƙasar kafirai mushrikai bai halatta ba wa qala man jama'a al mushrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithluhu duk wanda ya zauna da mushriki ya hadu da shi ya zauna tare da shi ya gamsu ya yadda da shi to tare da shi yake daidai yake kamar shi ne wannan ahadisul wa'idu ake cewa hadisai na tsoratarwa da firgitarwa wa qala la tanqati'u al hijratu hatta tanqati'a at tauba hijira fa ba ta yankewa sai tuba ta daina har yanzu jama'a musulmi akwai hijira mutum ya tashi daga gurin kafirci gurin shirka ya koma wurin musulunci har yanzu duk wanda ya zauna a wani wuri da baya iya yin bauta ya ibadarsa yanda ya kamata ya tattara kayan sai hijira har yau har gobe akwai hijira in kaga an daina hijira to an daina tuba yanzu ba a tuba ai akwai tuba tunda akwai tuba to akwai hijira duk wanda ya zo ya ga wani gurin da baya samun dama ya ibada inda ya kamata ya halatta hijira ya bar gurin ya je ya samu inda zai samu yanci ya zauna unguwa ce ka zauna ba a barin kai addinin ka yadda ya kamata tsallaka ka bar unguwar ka canja ka tafi wani guri ya halatta hijira ne wannan barin guri da ake barna ko ta'adi ko kafirci ka koma gurin da ake bautawa Allah yace hatta tabu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta fito daga mafadarta wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi ne ingantacce wancan hadisin na farko Albani ya inganta shi a rahimahullahu ta'ala kamar yadda ya zo abu dawud da tirmidhi da sarwaito shi manzo Allah ya dada cewa a satakunu hijratun ba'da hijra za a yi hijira bayan hijira fa khiyaru ahli al-ardi alzamuhum muhajira ibrahim alaihi salam zababbu a cikin za a zo lokacin da za a yi ta hijira a yi ta tsallakewa saboda mutane suna gudu da addinin su in an ce hijira ana nufin mutum ya gudu da addinin sa ya tsira da addinin sa kamar yadda abinda hadisan suke nuni kenan za a yi hijira bayan hijira hijira bayan hijira zababu a cikin mutane su ne wanda suka lazimci inda annabi ibrahim ya hijira alaihi salatu wassalam wa yabqa fil ardi shiraru ahliha kuma za a zo lokacin da mana a tafi makka madina kenan wannan ƙasa mai albarka abinda za su saura a bayan ƙasa a ƙarshen duniya wato mafiya sharrin mutane su za su saura a bayan ƙasa yace talfizuhum arduhum kasarsu tana ta furzar da su tana korarsu wa yahshuruhum Allahu ma alqiradati wal khanazir kuma Allah zai tashe su a kiyama tare da birai da aladu saboda sun zauna a wuri na kafirci hadisi imam abu dauda ya rubuto shi ran abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu abinda waɗannan hadisai suke nuni ga baki ɗaya shine lalle musulmi bai halatta ya je ƙasar kafirai ya zauna ba haka kawai sai dai in larurar aiki ta kai shi wannan ba yadda zai ko kasuwanci malamai sun halatta mutum ya je kasuwanci ya je dawo amma kawai ya tare ya ce ya fi son zama a cikin kafirai ko mushrikai akan musulmi wannan bai halatta ba bai inganta ba da haka duk wanda zai zauna a wani wuri na mushrikai mushrikai lalle lalle ya san da wani dalili da wani hujja zai je ya zauna saboda dokoki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da labari la yajuzu lil muslimi an yusakina ardal kufari fawqa arba'ati ayyam wasu maganganu daga cikin malamai suka ce in ma mutum zai je zauna kai wace kwana uku ai kwana hudu akwai maganganu na malamin fiqh duk mun karanta daidai da qur'ani fa cewa haka yanzu zaka tafi karka tafiya da shi ka je kasar kafirai me yasa saboda karka je su wulakanta qur'ani to kai ka je ka zauna wurin da aka ce qur'ani ma za a wulakanta shi ko a tozarta shi sai dai inda uzuri to abinda malamai suka faɗa gabaki daya kamar yadda na duba a sharhin hadisan cikin fatul bari da sauran manya-manyan malamai da yawa abinda suka ce ƙasar kafirai da mushrikai da ake nufin bai halatta a zauna ba ƙasar da idan ka je ba ka da amincin addinin ka ba za su bar kai addini ba saboda wani zai ce a to ya musulmin da suke amerika ya musulmin da suke faransa ya musulmin da suke ingila ya musulmin da suke sauran ƙasashe wadda ba na musulmi ba eh duk ƙasar da ba za a bar ka kai ibada kai sallah kai addinin ka ba to bai halatta ka zauna a wannan ƙasar ba kun gane bayanin wannan shine fassara gamammiyar fassara da malamai suka bada amsa akai suka ce ai hadisin mahmulun ne ala an lam ya'man bidinihi wato bai aminta da addininsa ba ba za a bashi sallah ba ba za a bashi azumi ba ba za a bashi a kaza ba kamar yanzu yadda aka samu a wasu bangarori a kasar China akwai inda suke hana mutane yin azumi to kaga musulmi bai halatta ya zauna wannan kasar ba bai da uzuri ya tattara aka ce an dauki azumi sai su bi su ta kare azumi ko a hana ai sallah amma alhamdulillah yanzu da yawa daga cikin kasashen nan wanda ba na musulmi ba ana iya yin sallah ana sallar juma'a ana sayar da coci ma ya dawo masallaci ana iya yin harkar kasuwanci musulmi suna da yancin su yi abin su na addinin su gaba daya kawai dai abin da ya shafi dokar kasar su kar a taba musu shikenan kuma tunda ba kasar ku bane sai ku hakuri wannan shine abin da ya kamata yan uwa su fahimta abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe muna neman Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh